الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan safiya ta uku ga watan rajab hijira ta dubu da da hudu talatin bakwai kuma ɗaya ga watan mai ɗaya ga watan biyar shiga ta dubu biyu da goma sha shida. yau za mu tashi darasi na sha biyar ko? التدليس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التدليس تدليس الإسلام بأن يروي عنه معاصر ما لم يحدثه بأن يأتي بلفظ يوجب اتصال فعن وأن وكذا فقال نعم التدليس آه هذا بابه هذا مبحثه وأن شيني مبحث التدليس وهو مأخوذ آه وهو النوع الرابع عشر من أنواع علوم الحديث شيء نوعي نقوى مشاهده أما أوجن لتافن كوياتي الثالث عشر من بمبنشي a wani babi ne aka samu bambancin a babin ta'aliq ne ko? na'am tun a wajen al-musnad eh haka ne tun anan suka bambance to a munasabarsa da abin da ya gabata wadiha tunda abin da ya gabata akan akan mabahith din wato ma yuhillu bil ittisal abinda zai wato rusa sharaɗin ittisalin sanad wanda shine a sharaɗi na farko daga cikin shirut ɗin siha da ya ɗauka bayan ya yi alhadithu sahih wal hasan sai ya tafi kuma abda'if to shi kuma abda'if ɗin anwa sai ya fara da wanda yake a bai cika sharaɗin al'ittisal ba ahlan wa sahlan bari samarka da zuwa muna bin ka bashi da yawa to a tadlis shi ma nau'i ne na abin da yake yake wato hana ittisal to shi yasa bayan yayi maganan irsal yayi ta'liq ya kuma zo yayi siyar na da suke ihtimalin al'inƙita shi ne al'an'an al-mu'an'an wal-mu'annan to yanzu sai ya shigo kuma wajen mabhatin at-tadlis za mu gani dai daga abinda aka ɗauko shi ishtiƙaƙinsa da sauransu ya ce tadlisu lisnadi bi an yarwiya an to nan zai nuna mana cewa tadlis anwa'a ne shi ne sai ya fara da annawul awwal shi ne tadlisul isnad akwai tadlisul isnad akwai tadlisul shiyu akwai tadlisul ab ko da ke tadlisul ab yana daga cikin tadlisul isnad amma an samu waɗansu daga cikin ruwat don isa matuka wajen ɓoye tadlis sai su yi tadlisul ab akwai tadlisul sukut shi ma diddan a batar da sawu to zai fara da tadlisul isnad ce tadlisul isnadi bi an yarwiya an mu'asiri tadlisul isnad shine wato rawi surarsa bi an yarwiya nan bai faɗi fa'ilin ba kan bai faɗi fa'ilin ba sai kawai sai ya kawo shi da shafewar fa'il ko ana shafa fa'il ko a luga mai ibn malik ya ce a gamza wajen shafewar fa'il sai an dan duba almuhim dai ana shafe fa'il idan ya zamanto cewa makamin zai bayyana shi ya ce bi an yarwiya shine mutum ko kuma rawi ya yi riwaya an mu'asiri daga rawi wanda yake mu'asir ai wanda ya yi zamani da shi malam yu haddithu abinda bai gaya masa ba abinda bai yi masa tahdith da shi ba abinda bai masa tahdith da shi ba bi an ya ati bi an shine ya ati ya bilafdin ya ati nan saboda baitin ya istiqama ya shafe ya shafe nasbar ta ya bi an ya ati bilafdin ya zo da lafazi yuhimu ittisala da yake ihamin wato da yake a wato kawo wahamin a ɗauka akwai ittisal wato da yake al'iham shine wato ka nuna ma abinda ka nuna mutum sabanin abin da yake na hakika to a tadlis shine sai ya zo da lafazi da zai ɗauka cewa akwai ittisal amma a hakika babu ittisal ka'an wannan shine misalan alfaz din da suke ihamin ittisal kamar an sai ya ce an kamar hushain ya ce an sufiyan kaga bai ce haddasa ni sufiyan ba ko bai ce sami'tu sufiyan ba bai ce akhbarani sufiyan ba sai ya ce an sufiyan to kaga wannan lafazin yuhimul ittisal tunda kun san me muka ce akan an yaushe ake daukan an akan ittisal a wajen almu'an'an idan ramin baya tadlisi kuma kuma an samu asama an samu haduwa an samu allika na'am wa anna ko ya ce da anna kamar sufyan ya ce anna sufyan wato anna sufyan hushayin ka ya ce anna sufyan wa kadaka qala haka ma ya ce qala Hushaim ya ce ƙala Sufiyan ko Qatada ya ce ƙala Anas na'am to nan kun ga ya gaya mana ta'arifin kuma ya ga a cikin ta'arifin ya kawo mana alfaz mustalahat waɗanda suke duk mun gama duk mun wuce su na farko ya kawo mana mustalah din mu'asir al-mu'asara mun ambata mu'asara ko shine ai zamani guda ba lallai an san alliqa tsakanin malami da da da da rawi ba kuma ya kawo mana al-ittisal mun san ma'anar al-ittisal ko na'am kuma mun san ma'anar an da anna a wajen al-mu'an'an wal mu'anna na'am na'am
أي هذا مقصده وهو النوع الثالث عشر
نعم يجي أيوة وانا شيني مبحث التدليل وهو النوع الثالث عشر شيء ثالث عشر شيني نوعي نقوم شاؤك
وهو من الدرس من الدلس محركة من الدلس أي بفتح اللام أن لو كيش نيدا الدلس
اختلاط الظلام بالنور شيني إخد شاكو دور دهو ده هسكي ana ce masa addalas ana ce masa algabash ana ce masa algabas kunna nisa'un mu'minatun hadisin aisha yansarifna min salatil fajr mutalaffi'atin bi murutihinna la yu'rafna min al min al ghalas nan al ghalas yace eh shine duk ma'anarsu daya da alghalas da addalas da alghabash duk ma'anarsu daya na'am
ويطلق على نفس الظلم ana ma itlaqin sa akan shi ainihin zulma din duhu
سمي هذا النوع بذلك an ambaci wannan nau'i na ulumul hadid da wannan suna na tadlis باشتراكهما في الكتاب fil khafa saboda tarayya su a cikin al khafa kowannen su a boye yake kamar yanda a zulma zulmatul layl take wato ɓuye a take a ɓoye komai a cikinta a ɓoye yake haka tadlis in aka yi shi haƙiƙanin ittisar ya ɓuya ba za a gane ba
وهو على اسناد to kashi biyu ne تدليس الاسناد akwai tadlisul isnad وتدليس da الشيوخ tadlisul shuyukh وتحته wa tahtahu وتحته انواع karkashinsa akwai anwa nau'i daban-daban كما بين في قوله kamar yadda ya bayyana shi da faɗinsa تدليس الاسناد ya ce tadlisul isnadi ai wato surar tadlisul isnad بأن يروي شخص shine mutum ya ruwaito عن معاصره daga wanda ya yi mu'asara da shi ya yi zamani da shi أو ملاك له nan ya ƙara cewa ko wanda ya samu liƙa da shi aw mulaqin lahu wannan mahallin khilaf ne idan aka samu liƙa kuma mutum ya ruwaito wanda yake laƙa- ya haɗu da shi amma bai ji daga gare shi ba amma ya ruwaito hadisin da yake a bai ji daga gare shi ba wannan tadlis ne ko irsalul khafi ne Eh? to wani ya ɗaya daga cikin wato kurare da suke da ah, saɓani da dai mu gani
ما
ma wato ya ruwaito abinda الحديث الذي wato hadisi wanda أو حديثا ko kuma ya ruwaito hadisi لم يحدثه wanda bai zanta masa shi ba بل إنما حدثه من عنه Do- abinda da yake faruwa shine wani mutum ne ya gaya masa hadisin daga wannan malamin da ya yi tadlisin daga gare shi بأي أسم ذلك الشخص wato shi wannan mutumin ya zo da
لفظ يوهم lafazi da yake sanya wahami أي يوقع في الوهم wato ayyuka fil wahami yana sanya a cikin azzihin alwaham ay azzihin a cikin tunani اتصالا yana sanya zaton ittifal ولا يقتضي amma baya hukunta shi baya tabbatar da shi
وذلك فعن فلان kamar ya ce daga fulan شخص من معاصرين daga ɗaya daga cikin wanda yake ya yi zamani da su أن فلانا ko kuma ya ce fulanan كذا فقال haka ma ya ce ƙala فلان ya ce ƙala fulan فإن لم يكن عاصره فليس رواية عنه بغيره to fa in lam yakun asarahu idan bai mu'asara da shi ba to riwayarsa da shi daga wannan ba tadlis bace
على المشروع alal mashhur a bisa sabani ai a bisa ma abin da yake mashhuri eh wannan irsal ne. idan babu mu'asara in in babu mu'asara wannan babu babu tadlis yanzu kaman malik ya ce an an sa'id ibn al-musayyib kowa ya san malik bai rayuwa da sa'id ibn al-musayyib saboda haka babu iham wannan ihamin da ake samu in aka samu wanda yake an yi zamani da shi yace an to sai a ce a'a akwai wasuɗa ko ba wasuɗa amma malik yana cewa an sa'id ibn al-musayyib kasan akwai wasuɗa to shi yasa waɗanda suka ce malik yana tadlis aka yi ca akan su cewa ta malam malik baya tadlis saboda abin da yake yi in kita din a bayyane yake bal cewa ma suka yi malik yana aswa amin tadlis tadlisu taswiya Eh, saboda zai ruwo had- zai ruwaito hadith daga ah, Dawud ibn al-Husayn daga ibn Abbas sai ya cire Ikrima tsakaninsu akwai Ikrima maulan ibn Abbas suka ce wannan tadlisu taswiya ne domin wannan shine tadlisu taswiya za mu zo shi wato tadlisu taswiya kun ga idan malami idan mai tadlis ya ruwaito daga malaminsa da an bayan bai gan shi ba ai bayan bai ji abin daga wajensa ba shi shine yayi ko to shi ku tadlisu taswiya sai ya je zuwa wajen malaminsa wasiɗar da ke tsakanin malaminsa da malamin malaminsa sai ya cire ta saboda haka da wuya ka ga sai ya- wato ya daidaita isnadin cif ba za ka iya gane shi ba ya fi komai rintsi wajen ganewa tunda ba shi ne ya yi iskafin ba ba shi ne ya ya faɗar da wasitar ba a sai ya faɗar da wasitar da take tsakanin malaminsa da malamin malaminsa to wannan shine ta- taswiya kun ga kaman malik kun ga in kuka dauki wannan isnadin malik yace a haddathani daud ibn al-husayn an ikrima an ibn abbas ko sai ya zo ya cire ikrima sai ya zamanto isnadin haddathani daud ibn al-husayn an ibn abbas ko ya cire ikrima sai ya ga kamar wato Ibn- daud ya ji daga ibn abbas to kun ga wannan sura ce ta ta taswiya to amma ba a kira ta tadlis ba duk da waɗansu malamai sun kira ta haka aka yi ca a kansu aka ce wannan babu iham a ciki tunda abin da ke cikin tadlis al-iham rikitarwa babu wannan rikitarwa tunda kowa ya san Dawud ibn al-Husayn bai haɗu da ibn Abbas ba saboda haka mutum yana ganin isnadin ya san akwai wasita wanda aka ba ambace ta ba kamar irsal ne tabi'i kawai ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi sahabi ba kaga wannan aya bayyane ki akwai irsal ko akwai wasita da aka yi to shi ko tadlis ba a gane wasita in ba ka san cewar mai tadlis din ne yayi tadlis ba ko kuma yazo a wata hanya aka faɗi wasitar ba a gane kan cewar an sami inkita kun fahimta to shi yasa yake a bisa mashhur sai an samu mu'asara ake samun tadlis idan babu mu'asara babu tadlis irsal ne shi yasa ake cewa in ma an ce kamar a wannan sura misalin da na kawo muku na malik in ma an ce malik yayi taswiya to taswiya ce ma'al irsal ba tadlis ba taswiya ba ce ma'al tadlis saboda haka akan yi taswiya da irsal kamar yadda akan yi taswiya da tadlis a samu tadlisu taswiya to za a iya samun irsalu taswiya ba amma babu ma'ashe ba sa cewa irsalu taswiya saboda ah, abu ne wanda yake a bayyane yake No, ana ganin isnadin an san akwai inqita shi yasa ba sa ce masa irsal at-taswiya na'am
وقيل لأن يروي ما لم يسمع به منه ولو تعاصرا لم يسمع به na'am ina zuwa ah, wato daga cikin wannan baitin guda biyu za mu faɗi cewa tadlis yana da sharaɗi guda biyu ko me sharaɗi na farko al-mu'asara sharaɗi na biyu al-ihab al-lafz al-lafz al-muhin yazo da lafazi muhimi ko ba haka ba domin in yayi tadlis da bai zo da lafazi muhi- muhim ba kamar yace haddathani ko sami'tu me yake kenan eh yayi ƙarya ahsan yayi ƙarya yayi ƙarya adalarsa ta zube lokacin nan in yayi adalarsa ta zube saboda ka sharadin tadlis ya zamanto akwai mu'asara kuma ya zamanto ya zo da siga muhima mai nuna ittisal ba tare da tabbatar da shi ba an fahimta wannan su ne sharaɗai guda biyu to sharaɗi na farko ɗinnan al-mu'asara shine wanda ah, shine wanda aka yi saɓani a kansa me yasa mu'asara ya zama to sharaɗi kun tuna dai a usul abinda muka karanta ko me a shar na'am sai tarifinsa me a shar na'am Eh, a istila nake so ba ran kaje ma yalzamu min adamihi al-adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam li dhatihi to kun ga mu- in muka dauki mu'asara mu tabbaka ta akan at-tadlis ko yalzamu min adami al-mu'asara adamu at-tadlis ko wala yalzamu min wujudi al-mu'asara tadlisun wala adamu tadlis shine da alifin ko to ta yaya al-mu'asara ta zamanto sharadi me yasa an ba a same ta ba ba za a samu tadlis ba saboda hukuncin zai koma a zuwa isa irsal ahsant in babu mu'asara kunci zai zama to irsal a cikin irsal ko babu iha kuna bina wanda duk ya ga kan cewa abin wani ya dan shiga masa duhu a tsaya sai a maimaita Hmm? alaikum assalam duk da yake dai ah, tun- na faɗe shi amma za mu zo shi bit tafsir wato taswiya abinda ake nufi shine mai tadlis ya fadar da wasiƙa din ba tasa wasiƙar ba wanda ya ji ta samansa ta malamin malaminsa shine taswiya za ta iya yiwa da tadlis za ta iya zuwa da irsal yanzu kaga kamar a katada yana tadlis sai ka ga isnadi qatada an anas kaga wannan qatada baka tabbatar ya ji daga anas ba ta yiwu ya ji da wasida daga muwarriq al-ijli daga anas amma sai ya ruwaito shi haka to kaga baka da iskali shine yayin tadlisa amma in ka samu wanda yake da aka yi wanda iskatin ya zamanto daga saman sa ne kamar yadda nake kawo muku na kan cewar malik ya yi iskatin wasita tsakanin malaminsa da malamin malaminsa to kaga wannan taswiya ne ya miƙar da isnadin domin bai faɗi wasitar ba tunda me yasa ake yin tadlis zai zo mu gani ɗaya daga cikin yasa ake yin tadlis saboda mutum baya son ya faɗi rawi wanda ba wanda baya so a ganshi a cikin isnadin in ma saboda yana ganin mahallin rigima ne kamar ikrima saboda waɗansu sun yi magana a kansa sai ibn al-musayyib yayi magana a kansa saboda haka eh ikrima maulan ibn abbas ba ibn umar ma an ce ya magana a kansa yana cewa kada kai ƙarya yana ce munafiq la takdhib alayya kama yakdhib ikrima ala ala ibn abbas al-kadhib ana yana nufin al-khata wa illa ikrima adali ne to malik saboda wannan rigimar sai baya son ambatansa duk da yake ya ambace shi a wani waje a cikin muwatta ya ambace shi a waɗansu wurare to sai ya iskatinsa wani lokaci kuma malamai sukan yi abin da yasa ba sa son rawi ya bayyana saboda watakila sa'ansa ne kuma almajir ɗabakar almajiransa ne a ce a'a kamar wani kuma yake ruwaya daga wani saboda ka sai ya iskatinsa sai ya iskatinsa ya ƙi faɗansa a cikin isnadin duk dai wato manufar tadlisi ba ta rasa wani abu wanda yake bai dace ba shi yasa ma suka bata wannan mummunan suna suka ce masa tadlis to saboda haka wani lokaci in suka yi tasuya malam gani in suka yi tasuya wato na saman na tsaye shi za a yar to idan ya zamanto cewar yanzu kaga da kamar a ce malik ya rito hadisi daga malaminsa a ce isaac ibn abdullahi ibn abi talha daga isaac da nafir shi kuma ya ruwaito daga nafir ya ruwaito daga ibn umar isaac ya haɗu da ibn umar kaga an samu mu'asara amma wasidan nafir ce sai ya yi iskafinta kaga wannan surar tadlis ne ko amma ba malik ne ya tadlis din ba ya kawo tadlisin daga labakar malaminsa to wannan shine ake cewa tadlisu taswiya amma kamar yadda malik yayi na Dawud ibn al-Husayn da ikri ya yi iskatin ikrima kaga nan babu babu tadlis saboda irsal a bayyane yake an san Dawud ibn al-Husayn bai hadu da ibn Abbas ba amma kaga ishaq ibn abi talha ya hadu da ibn umar sauraka idan aka kawo wasiɗa tsakanin in aka cire wasiɗar da ke tsakaninsu sai ya ɗauka wani daga cikin hadisin da ya ji mu bashi ratan daga ibn umar alhali ko akwai wasiɗa to nan kaga an yi tadlis sai dai tadlisin ta suya ne domin ba a tabakar malamin da ya yi riwayar ba ne a tabakar malamin malaminsa to na'am eh ko da malamin ne ai dama yawanci ba lalle malamin ne zai tadlisin ba ai dama in malamin ne ya tadli wato kamar ya okay wato kamar ya zaman to cewa silsila ce ta masu tadlis mai tadlisi ya roito daga wajen mai tadlisi ko to a nan wajen sai a nan wajen akwai rikici eh yayi taswiya ko ko asalin tadlisin malamin sa ne ka fahimta shi kansa na- shi kansa rawun mai tadlisi ne malamin sa ma mai tadlisi ne saboda haka idan aka yi tadlisi a a tabakar biyu hmm? to a nan wajen ta yaya za a gane dubiyun ne suka yi tadlisi ko ko na farkon ne ya yi tadlisi mai taswiya ya yi nasa tadlisin sannan a tabakar malamin sai ya sake ma malamin nasa tadlisi ya yi taswiya Eh, wannan sura ce wadda take muhtamala ban taba ganin ta ba dai to da yake ba wai abu na san suwar din da yawa bane na'am Mm. wato ya ati bi lafzi Ah, yazo shine yin tadlisi zai zo da lafazi na riwaya yuhimu ittisala da yake baya- da yake afkawa da yake sanyawa a cikin tunani cewa an samu saduwar isnadi bayan hakika ba haka bane ba wai yana tabbatar da ittisal din bane yana iham yana sanya a zaci akwai ittisal shine kamar yazo da an ko anna ko qala domin in yazo da lafazi yace kamar haddathani kaga nan ai ba iham bane ya tabbatar cewar akwai ittisal malami na ya gaya mu ko yace sami'tu na ji shi ko ba ka ba amma in yazo yace an shaykhi daga malami na wannan kaga bai tabbatar cewa ya ji daga wajensa ba tayu ya ji daga wajensa mubasharatan tayu daga wani ya ji daga wajensa to shine ma'anar tadlisan an ya'ti bi lafdhin yuhimu ittisala an fahimta na'am eh shine sharadi na biyu sharadi na farko mu'asara eh sharadi na biyu ya zo da lafazi wanda yake ihamin al-ittisal
malamin sani yana ɗauka ya rasu ko ya ɗauka da jiki a wurinsa na'am
matsalar da su kuma shi nan wani matakin abu mm da shi sati da ya wuce mm kuma an fushi wani wata matsala ko wani hadisi a wani zanen mm kuma da tashi sai na kanu ce an malam ya kira da bana Eh.
amma kuma ɗalibin rigila ɗalibin matakin ya kawo eh shi ma za a kira shi ta to ya gaya maka da baka zo ba a karɓar nasarar ɗalibai yan yawwa to me za baka faɗe su ba saboda ya kamata ka faɗe su ko mai bacci ne ya gaya maka eh ahsan to wannan shine shi yasa ai- wannan shine wannan surar da ka kawo ita ce mahal tana daga cikin inda ake sabani wannan abin da ya faru tadlis ne kai ko ko irsalul khafi ne shine ake cewa abin da yana kuma ya zuwa ga qasd ne wanda yayi domin ya batar da sawu to mudallis ne wanda ko ba shi da wannan ba dan ya batar da sawu ba to wannan irsalul khafi ne shi yasa suke da rikitarwa kwarai da gaske wanda ya taharirin wannan ibn hajar ne ya dauko na ka kawo rigimar sai dai magana ta da tsawo a cikin risalata Ah, amma za mu zo ga za- za mu zo ga matsalar insha Allah ina ganin ah, sannan za har za mu duba ma- ah, ah, masail din na'am
وقيل لأيوب ما لم يسمع منه ولو ولو تعاصرا لم يسمع na'am waƙila kuma an ce a wani ƙaunin tadlisi a shine an yarwiya ya ruwaito malam yasma'i a hadisin da bai ji shi ba minhu daga malaminsa Hmm. Ah, malam yasma'i minhu walau ta'asuran lam yajma'i ko da kuwa shi rawin bai haɗu da malamin nasa ba ta'asuran wato a zamani ai mu'asaratan ko da bai haɗu da shi ba a zamani ita ce surar da muka kawo ta irsa wanda ƙaunin sai suka ce wato tadlis shine mutum ya ruwaito abin da bai ji ba daga malaminsa walau lam yajma walau lam yajma ta'asuran ko da bai haɗu da shi ba ai mu'asarata wannan ta'asuran din nan yace maf'ulun muqaddam ne ai walau lam yajma'i al-mu'asara ko da ba a hada da ba a hada da mu'asara ba to ko da ko da babu wannan sharadin na mu'asara an fahimta wannan shine alqawlu thani ya kawo muku da bihi wa qila an yarwiya ma lam yasma'i minhu walau ta'asuran lam yajma'i ina bihi ne eh to ya haka ne ya ce wa fi nushati wa fi nushati muhaqqiq muhaqqiq bihi bil ba badal min ay walau ta wa qila an yarwiya ma lam yasma'i bihi walau ta'asuran lam yajma'i maimakon min hudu wasu waɗansu a wata nusa sai suka sa bihi maimakon minhu sai ya zamanto bihi al-lafz yana komawa da ad-damir yana komawa zuwa ga allabdul muhim shine ai bi an yarwiya ma lam yasma'i bihi ai bil lafdil muhim da ya gabata a wancan baitin walau ta'asuran lam yajma'i walau lam yajma al mu'asara ko da ba a hada da mu'asara ba wato waɗansu sai suka ce kawai at tadlis shine wannan sharadin guda daya mutum ya ruwaito da lafazi da siga da take ihamin ittisal ya ruwaito abin da bai ji ba da siga wadda take take ihamin al-ittisal na'am karanta sharhin
وقيل أي وقال جماعة wata jama'a ta malamai
إنه تدليس فعله
qala jama'atun innahu tadlisun fa'arra- fa'arrafuhu sai suka yi ta'arifin sa hmm?
لأن يروي الرجل shine mu- ra- a- a- a- wato mi- a- a- a- mi- mai hadisi yayi riwaya أو عن الرجل daga malami
ما لم يسمع ما لم يسمعه منه abinda bai ji shi ba daga gare shi بلفظ لا يقتضي تدليسا في السماع da da lafazi wanda baya hukunta tasrih bayyana as-sama'a wato jin riwaya daga malami ولو تعاصرا لم يجمع koda kuwa ta'a- koda kuwa lam yajma ta'asuran wato bainahuma a haduwa haduwar su tare bata hadu ba bata tabbata ba halu salamu alaikum Allah ba alaikum salam nura muna karatu ko a amma da luwa ne bar na fito a bar na fito bar na fito qala ibn abd albar
وعلى هذا to a bisa wannan tarifin فما سلم عقل من التدليس babu wanda ya kubuta daga tadlis
لا مالك ولا غيره la malik wala ghairu don han malik yayi wannan shine sura da na kawo muku eh in aka ce wasara ba shar'i ce ta tadlis ba to hatta su malik ma mudallisai ne wajen sa wadansu din suka faɗa haka wadansu suka faɗi ka'ida sai su yi iftiradin ta to shi ko me yasa ibn al-zubair yace la malikun wala ghairu saboda a'a saboda kan cewa wai zai cewa malik mudallis ne abin da yake faɗa kenan to sai dai da ke dan malikiya ne dole ya ta'assudi ga imamin sa amma gaskiya ne ai tunda wayannan a'imma din kamar yadda ake faɗa idza balagal ma'u qullatayn lam yahmil al khabar sun fi karfin ai su kansu sun riga jawazul qantara kamar yadda ake faɗa sun riga sun tsallake saboda haka magana akan su ma zubar da adalar wanda ya magana akan su shi kansa mai maganar ya zubar da adalarsa wanda ya magana a kansu ya, ya ba da kofa a yi jarhi a kansa Eh, to shi sa ya kawo ce la malik wala ghairuhu ابن مندى ibnu manda eh ya soki Bukhari da da tadlis ba mun karanta a cikin al- at-ta'liq ya ce bukhari yudallis to gara ma bukhari dan baya ne shi ibnu manda suna ganin sun yi kusa da shi amma su a tsallake a gaya ma malik irin wannan magana shi sa ibnu al-lura ya kawo ce la malik wala ghairuhu na'am
وعليه والفرق بين
وقال البزار
وقال البزار البزار أبو بكر البزار صاحب المسند وابن الخطاب قطان أبو الحسن ابن القطان مالم مالم الفاسي م- مغربي ne malamin Morocco ne malamin hadith mai bayanul wahmi wal iham alwaqi'a fi ahkam Abdul Haq littafin abdulhaq al-ahkamul kubra wal wusta was sughra na abdulhaq al-ishbili ishbili civil kenan ta ta spain yanzu eh civil ake ce mata yanzu gani bature ne dan andalus ya rubuta al- a- ya rubuta al- al-ahkamul kubra ya tattara littafin ahadithul ahkam to kuma ya rinka hukunci akan hadisan to a cikin hukuncinsa da yake akan hadisan akwai waɗanda suke sauran malamai ba su yi muwafaka da shi ba to shine abul hasan ibn al-qatani dauke al-wusta al-ahkam al-wusta tasa ya bibiyi kurakurai da yayi shine yace bayanul waham wal iham shine abul hasan ibn al-qattan ibn al-dhahabi yayi talkhisin littafin ya yi talhisin sa da ina da ban san ina ji ina kyautu sai ina cikin littafai na mahtutat da ina da shi sura lokacin amma yanzu ina ji ina kyautu sai wata ila tafin ba zai kasa kasancewa a cikin shamila ba yanzu da yanzu komai tana cikin intanet eh kulasar ba kulasar sa na san zaka samu shi yanzu a inta a google check google ko
shi akwai akwai bayanin wahamoyi a shan eh eh, to shi ne ke cewa akwai kulas akwai talhisin sa akwai talhisin dahabi da yayi na wannan bayanul wahmi wal iham din almuhim wannan shine ibnu al-qattan abul hasan abul hasan ibnu al-qattan
huwa an yarwi wato duk su biyun suka kawo wani ta'arifi na tadlisi shine huwa an yarwi amman sami'a min shine rawi ya ruwaito daga malamin da ya ji daga gare shi ma lam yasma min abinda bai ji daga gare shi ba min ghairi an yadhkura annahu sami'ahu da- ba tare da cewa ya ambaci cewa ya ji shi daga gare shi ba wa alayhi a bisa wannan الفرق بينه وبين الإرسال bambanci tsakaninsa da irsal أن الإرسال روايته عمن لم يسمع منه irsal shine riwayarsa daga wanda bai ji daga gare shi ba ولكن المشهور كما قاله الإرادي هو الأول amma abin da yake mashhuri kamar yadda al-iraqi ya faɗa shine na farko
نعم
na'am maganar haka ne أيده الحافظ بن حجر al-hafiz ibn hajar ya kayyaje wannan بقسم اللغات da bitis da kuma ismin al-liqa haduwa
وجعل اسم المعاصرة رسالة ذاتية ya sanya ismin al-mu'asara irsalan khafiyan inda aka samu mu'asara amma babu sama ya sanya shi shine al-irsalul khafi al-irsalul khafi Ah, wannan to kun ga ga talhisi wanda na yi ban karanta ba gaskiya ina bukatar shi yasa dole zan karanta muku yace wal hasil an al inqita yakunu bi wahidin min umurin arba'a al inqita a cikin isnadi yana zama da abubuwa ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu ne adamul mu'asara aw adamul liqa aw adamul sama aw adamu sama'i khabarin bi ainihi wannan sune nau'i guda hudu na inqita rawi bai haɗu da malaminsa ba ko ba su yi zamani ɗaya ba sun yi zamani ɗaya amma ba su haɗu ba shine adamun liqa ko sun yi zamani amma ba su haɗu ba sun yi zamani sun haɗu amma bai riwaya daga wajensa ba bai ji da- bai ji hadisi daga gare shi ba an fahimta sun yi zamani ɗaya sun haɗu ya ji hadisi daga wajensa amma bai ji hadisi mu'ayyani daga wajensa ba waye zai maimaita na'am
عدم المعاصرة adamul mu'asara Mhm.
عدم السماع adamul liqa عدم اللقاء adamul liqa
عدم السماع adamus sama' Mhm.
لأنه
adamu sama'i khabarin bi ainihi kun fahimta in sake maimaitawa ko ko an fahimta mu wuce eh ni da misali barista ya ce ya kawo mana misalin wannan makarantar tamu Eh? kamar yanzu yaron da ba a haifa ba ba a haifa ba sam daga baya bayan ma wannan makarantar ma ta riga ta gama ya zo ya ce ya ji Hmm? Eh, ya ji daga gare ni matsala shi ne adamul mu'asara kenan Kun gani ko kuma na farko adamul liqa ana eh an yi mu'asara kamar dan lagos da su taba zuwa wannan makarantar ba sai su yi riwayar abin da ake a makarantar nan. ko Eh, wa ya san daga inda suka ji watakila wa- watakila watakila wani aljanna ya kai musu kamar yadda ka kai ka zama malaman hadith ba dama za ku zo mu ga wajen sifat sifatu riwayatul hadith da suke cewa da bi halatta ka jinin wara'in hijab ba saboda ta yi wanda yake ta hadisin shaidan ne to an fahimci adamul liqa ko ko kuma an samu liqa amma babu sama Mm, mutane da suke zuwa nan masallaci duk sun san mu da sauransu amma ba wanda ya taba zuwa ya zauna anan kaga akwai liqa ai ko amma ba zo sun ji riwayar ba ko kuma adamu sama'i khabarin bi ainihi kamar barista makon da ya wuce bai ji abin da aka yi ba sai ya ruwaito kan cewa ya ji an fahimci suwar din Hmm. an fahimci suwar din to yanzu kun ga misalin a adamul mu'asara kamar tabi'i ya waito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko adamul liqa kamar muhabram kamar qais ibn abi hadim yayi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko adamus sama kamar yahya ibn abi kathir ya ruwaito hadisi daga anas ya gan shi ya ce da ya ga anas yana sallah a masjidil haram amma iyakar ta kenan bai ji hadisi daga gare shi ba ko kamar hassan al-basri da abu huraira ya taho madina abu huraira ya tafi basra ya koma basra abu huraira ya koma madina kaga adamul liqa kenan ko Hmm? a a, adam eh to haka ne adamul liqa ne wannan eh eh na na ya hadna abi kathir shine adamus sama ko kuma shi hasan al-basri da samura samura bin jundub da ake cewa lam yasma hasan hadith al-aqiqa min samura akwai hadith al-aqiqa yawa hasan jazakallahu khair aka ce samura hasan bai ji daga kaga ya hadu da samura bin jundu amma akwai hadisai hudu da bai ji daga gare shi ba malaman hadisi sun san su eh to to bari ku ji bayanin tafsilin hukunce hukuncen فأما الصورة الأخيرة وهي عدم سماء خبر بعينه فهي التي كان أكثر إطلاق التدليس عليها لدى الإمام أحمد طبعا كنا بغناني أكن منهج إمام أحمد أو جن إعلال الأحاديث ولا خلاف بين الأئم- بين الأئمة المتقدمين منهم والمتأخرين أن هذه صورة للتدليس لأن فيها إيهام السماء مع انتفائه في الواقع وقد قصر وقد قصر بعض المحدثين التدليس على هذه الصورة منهم الإمام الشافعي والبزار وابن عبد البر وأبي الحسن ابن القطان وابن حجر خلافا لما ذكره ابن الصلاة ونسبه العراقي إلى أنه المشهور عن أهل الحديث waɗansu malamai sun ce wannan ne kawai tadlis shine adamu sama'i khabarin bi ainihi wa amma sura thalitha وهي الرواية عمن لقيه ولم يسمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه وهي الأولى من صورتي الإرسال الخفي فالذي ورد عن الإمام أحمد هو إطلاق الإرسال عليها وعدم السماع وما ورد عنه من إطلاق التدليس عليها كان بالنسبة لراو عرف واشتهر بالتدليس وهو شيخه هشيم بن بشير وأما ما عدا أمثال هشيم ممن روى أما لقيه ما لم يسمع منه فلم يقل في روايته إنها تدليس أو وصفه بأنه مدلس وذلك مثل أيوب وروايته عن أنس وكذا ابن عون عن أنس وعطاء بن أبي رباح عن ابن عمر وأبان بن عثمان عن أبيه وغيرهم كثير ممن أرسلوا أمن رووا عنهم وقد ثبت لقاؤهم بهم دون السماع وأما ما ذكره في عبد المجيد بن أبي رواد أنه دلس فيما صورته الإرسال الخفي فمحمول على التجوز في على التجوز في التسمية لما في صورة الإرسال الخفي الخفي من الإيهام لمن لم يكن له اطلاع على عدم لقاء الراوي لشيخه أو سماعه منه وهذا الذي يجمع بين إطلاقه للتدليس في هذه الصورة أحيانا وعدم إطلاقه له في حين آخر وأما الصورة الثانية وهي وهي رواية رواية من, لم من له إدراك والمعاصرة دون اللقاء وهي الصورة الأخرى للإرسال الخفي فلم أقف على إطلاق التدليس عليها عند الإمام أحمد وقد جاء ذلك عن ابن معين فإنه قال في رواية يحيى بن أبي كثير عن زيد بن السلام وليس بينهما لقاء عند ابن معين إنها مدلسة والذي ورد عن الإمام أحمد هو إطلاق الإرسال على هذه الصورة كما قال في رواية عراق بن مالك عن عائشة وقد كان أدركها لكنه لم يلقها وقد صرح الخطيب بأن هذه الصورة من الإرسال الذي ليس بتدليس وكذلك أنكر ابن عبد البر على من اعتبر هذا تدليسا واحتج ابن حجر لكون هذه الصورة إرسالا لا تدليسا بأن رواية المخضرمين مثل قيس بن أبي حازم وأبي عثمان النهدي وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل لا من قبيل المدلس ولو كانت هذه الصورة هذه صورة التدليس لعد كل لعد كل من عرف عنه الرواية عمن أدركه ولم يلقه مدلسا مثل محمد بن سيرين وروايته عن ابن عباس وسعيد بن جبير عن عائشة والضحاك بن مزاحم وروايته للتفسير عن ابن عباس وأما الصورة الأولى وهي الرواية أما لم يدركه فهي مطلق الإرسال ولا قائل بأنها من التدليس في شيء فالخلاصة كوي حقوري أن إطلاق التدليس عند الإمام أحمد يكون يكاد يكون مقصورا على حالة وجود السماع أي على رواية الراوي أمن سمع منه ما لم يسمعه منه وأما روايته أمن لقيه ولم يسمع منه أو أمن عاصره ولم يلقه فإنما يطلق الإمام أحمد الإرسال عليهما وهذا يكاد, يكاد يكون مضطردا عنده وبهذا يظهر الفرق بين التدليس والإرسال الخفي وبين الرواة الذين عرفوا بالتدليس ومن وصف منهم بالإرسال وممن فرق بينه- بينهما أبو الحسن ابن القطان قال والفرق بين التدليس والإ- وبين الإرسال هو أن الإرسال روايته أمن لم يسمع منه ولما كان في هذا أي التدليس قد سمع منه جاءت روايته عنه بما لم يسمعه منه كأنها إيهام, إيهام سماعه ذلك الشيء فلذلك سمي تدليسا وفرق بينهما أيضا الحافظ ابن حجر وهو ظاهر كلام الخطيب حيث قال لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بمدلس هو رواية الراوي أما لم يعاصره أو لم يلقه فذكر الإرسال بنوعيه الجلي والخفي وأنه يغاير التدليس to bari na gani ko zan iya abin nan Ah, idan aka samu na ga muku sura surori guda hudu na inqita ko idan aka samu adamul mu'asara wannan me ake ce masa wannan riwayar irsal kenan al-irsal ko ka- ko kace al-irsal ko kace al-irsal al-jali bayyanannen irsal idan aka samu mu'asara in ba a samu liqa ba an samu mu'asara ba liqa wannan irsalul khafi irsalul khafi tunda sun yi zamani shine wanda muslim baya suka yake cewa wannan bai kamata a yi suka a kansa ba shi kuma imamul bukhari yake cewa yi- a wajen an ana ya shitaritul liqa tunda in babu liqa an samu mu'asara an samu irsal al-khafi me yasa aka kira shi khafi saboda ba bayyananne bane sai daga wan- sai ga wanda ya san cewar wani bai hadu da wani ba shine kamar misalan da ake kawa sa'id ibn jubair an aisha iraq ibn malik an aisha duk sun yi zamani amma babu liqa a tsakanin su kamar hasan al-basri an abi huraira duk wannan irsal al-khafi ko kuma an samu liqa an fahimta an samu liqa amma ba a samu sama ba shi ma wannan irsalul khafi an fahimta tunda an san cewar fulan lam yasma min fulan to wannan shi irsalul khafi ne shi ma sannan an samu liqa an samu sama ba a samu sama'i khabarin bi ainihi ba to wannan shine tadlis an san shi da riwaya daga malamin sa amma akwai wani hadisin da bai ji ba sai ya ruwaito akan cewar ya ji wannan tadlis ne wannan tadlis ne dan babu yadda zaka gane kan cewar bai ji hadisin nan daga malamin sa ba wanda ya ji daga wajensa jumlatan ba inda zaka gane in ba an samu karinar wataran wani ya ruwaito shi da wasita ba ko kuma ya zo ya ce ai bai ji hadisi hadisin kaza bai ji shi daga wani ba kamar qatada an anas kaga qatada ya ji daga anas Hmm? kamar al'amash daga abu ishaq sabi'i ya ji daga malaminsa amma waɗansu hadisan bai ji daga wajensa ba da wasu da ya ji su to wannan ita ce suratul tadlis saboda haka sharaɗin tadlis ma fil haƙiƙa ba mu'asara ne kawai ba as-sama jumlatan sama da mu'asara as-sama ne dan a fitar da irsalul khafi in ka ce mu'asara ne kawai to irsalul hafi da nau'in da surorinsa guda biyu za su shiga ciki da surar tadlis za su shiga ciki an fahimta na'am haka ne shi wannan mai ne waya ya ji wasu a can da wani malamin suka yi wasu ne ko a da shi ne da shi su eh da su ne da su shine tadlis da su kula ganewa shi yake da wahalar ganewa domin ya ruwaito daga wajen malaminsa ya ji daga wajensa Hmm? amma akwai hadisai da bai ji daga wajensa ba kamar barista Hmm. yana su da sunna bai ji hadisin mu'az ba hadisan da aka yi bai ji a abin nan a- a- a- abin nan alhukumul wadi'i shar da illa da wane ne ba duk bai ji ba sai yazo yana ta cewa yazo ai muzakara da shi akan cewa yayi wannan darasin to tadlisi ne dan bai faɗi wajen wanda ya ji ba Hmm? an fahimta waɗannan mai kayan zamani eh da kuma makarata a ai da ana magana lokacin babu wannan ne wanzu da wannan da wannan sai dai shi a wancan lokacin ma ai sun ce maka sama amin wara hijab ke da muke da wannan a- ala na zamani watakila shaidan ne
Akan yi ba zai fallasa ne idan wani ɗalibi ya je ya- ya roƙe da da ba- da wasu ɗakin.
a eh haka ne Yau- yawanci yadda ake ga wato in ba zai fallasa bane da wannan in aka gano ya taba yi sau daya to shikenan ba za a taba yadda da an ana sama sai ya sarraha bis sama taba'an kamar yadda na jin shoba ne yake fada yake cewa duk wanda ya tadlis to ya keta al'aurarsa da za mu sake karban hadisinsa ba sai yanda ya ce sami'tu shi yasa ibn shuba sai ya ce kafaitukum tadlisa thalatha malaman nan guda uku duk tadlisin su na isar muku in ma sun yi in ni na san wanda suka yi na san wanda ba su yi ba shi yasa idan shuba ya ruwaito daga wajen su ko ba su ce sami'tu ko haddatha ni ba mahmulun alas sama domin baya karban riwayar su sai ya zo ya tsaye da su ya ce kaji ne Yi, kaji daga wajensa su waye wayannan guda uku na sha gaya muku su kafaitukum tadlisa talata qatada al-a'mash abu ishaq as-sabi'i barakallahu fikum duk waɗannan masu tadlis ne kafa yace kafaitukum tadlisa talata duk da suka yi zai tsayar da su haka yahya ibn sa'id al-qattan yahya ibn sa'id al-qattan almajirin shu'ba ne a manhajinsa baya karban riwayar malaminsa sai abin da ya san ya ji daga wajen malaminsa sai abin da ya san malamin ya ji daga wajen nasa malamin saboda haka in yahya ibn sa'id al-qattan ya ruwaito daga mudallis ko mudallis din bai ce sami'tu ko haddathani ba ana daukar su alal ittisal saboda tsantsenin sa wajen riwaya ba isa ai masa tadlisi ba akwai ruwa da suke haka ba isa ai musu tadlis ba haka kamar laif ibn sa'ad da abu az-zubair abu zubair domin sai da ya tsaye da shi a dukkan hadisansa in ya ce masa an jabir sai ce same ta min jabir in ya tabbatar da shi to sai a ci gaba saboda haka tadlis inda ake gane saboda haka tadlis daga an tona wa mai tadlis asiri an tabbata yayi tadlis to shikenan ba za a sake karɓar riwayarsa ba sai ya ce haddathani ko samitu taba'an su kansu masu tadlis din hawa hawa ne za mu zo mu gani tabaqatul mudallisi a ƙarshe dan ba kowanne ne yake a haka ba lokaci yayi to alhamdulillah
ومنهم أن يسمي إليك فقط قلب من آداب إطلاقا فقط
نعم ومنه أن يسمي الشيخ فقط قطع به الأداة مطلقا سقط ومنه yana daga cikin wato tadlisul isnad an yi sammiya shaikha faqat ya faɗi sunan malaminsa kawai ya faɗi sunan malaminsa kadai ba zai ƙara komai ba wato ba zai kawo sigar ba da ba mun ce sharɗin tadlis ya kawo shi da siga ba to ba zai kawo sigar ba sai ya faɗi sunan sheikh faqat qata bihi al-adatu mutlaqan saqat ya yanke al-adatu wato adatul istisal din siga sai ya yanke ita al-adatu as-siga sai ya yanke qata bihi al-adatu mutlaqan saqat ita wato siga din sai ya saƙar sai ya shafe ta daga cikin isnadi bi zikrihi daga wato da ambatanta mutlaqan gabaki daya ba zai faɗi sigar ba wani ya daga cikin tadlisul isan shine wata shine wanda ake cewa tadlisul qat wato misali ah, wal- ah, ah, afwan wa minhu yana daga cikin tadlisul isnad an yi sami ya shekha faƙaf ya ambaci ne ambatonsa ga malamin kaɗai ƙafa bihi al'adatu a adatul ittisa a sigatul tahdid ɗin sai ya cire ƙafa sai ya yanke ta sai ya yanke ta da yu- ta hanyar yu- bihi ai bi hadha tadlis da wannan tadlisin da yake yi mutlaqan kowace irin siga ce kuwa akwai dan ta'aqid ne akan baiti kun ga wannan ah, wa minhu an yusammiya shaykha faqad wannan wadih ko Ah, minhu dinnan khabarun muqaddam an yusammiya wannan ah, an wa ma dakhalat alayhi fi ta'wil masdar mubtada wato yana da wa minhu tasmiyatu shaykhi faqat daga cikin tadlisul isnad akwai mutum ya ambaci kawai malamin nasa qafa bihi al-adatu mutlaqan saq- eh, mutlaqan saqat al-adatu shine al-khabar wato ita al-adatul ittisal din nan qafa bihi ya yanke bihi bidhalika al-hadith ya yanke ambatonta Afwan. Ah, mutlaqan hala kaunihi wato kowace irin adat ce saqat ay hadatha min as-sanad khabar khabar al-mubtada aha aha قطع خبر لمحذوف على حذف مضاف أي هو تدليس القطع نعم يتي ومنه أن يسمي الشيخ فق أن يسمي الشيخ فقط قطع wannan ba qata'a bane ashe qat'un bihi ne qat'un eh qat'un wato qat'un wannan shi yana yin qat'u da shi ai huwa tadlisul qat wannan shine tad- shine tadlisul qat bihi al-adatu mutlaqan saqat da yin wani a a bihi bi zalikal hadith al'adatu shine ita ce sigatul a a sigatul a sigatul ittisal siga din mutlaqan kowace iri ce saqat ta faɗi daga cikin isnadi yau yanzu ma'anar ta bayyana a wannan qat'un bihi dinnan khabarun li mahdhuf wa huwa khabarun li mubtada ay huwa tadlisul qat'i shi kansa qat'u din مضاف إليه لما والمضاف محذوف ومن وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه wato kamar ya ce ne huwa tadlisu qat'i an fahimta aka shafe huwa in aka shafe tadlis sai aka yi iqamar mudaf ilayhi alladhi huwa alqat'u muqam almudaf sai aka ce qat'un indari an shafe mubtada aka bar khabar kuma khabar din ma mudaf wa mudaf ilayhi ne aka shafe mudaf din aka tsayar da mudaf ilaihi maqamin mudaf to shi bihil adatu mutlaqan saqat al adatu wannan shine mubtada khabaruhu saqat mutlaqan ko sai ya zamanto hal bihi kuma wannan muta'alliqun bi al adatu an fahimta عفوا متعلق بسقط به متعلق بسقط والباء بمعنى من أي من ذلك الهدي wato wannan shine tadlisul qat'i yana daga cikin tadlis tadlisul isnad yana daga cikin tadlisul isnad tadlisul qat'i shi ko shine tadlisul qat'i ya zamanto sai a ambaci kawai sunan malami amma adatul sigatul sigatul riwaya ba za a faɗi ta ba sai a faɗi da daga cikin isnadi ba zai ce an ba zai ce annaba ba zai ce qala ba sai tadlisul qatl Hushaim ibn Bashir shine mai yin wannan wata ran yace ma daliban sa ne muku tadlisi suka ce ba ba kai mana ba yace duk inda kuka ji na ce shu'ba sai yace shu'ba sai ya shiru yace shu'ba sai ya shiru sannan sai ya ce a ƙala haddasana ya ma faɗan abinda shu'uba ya faɗa ne amma shi tsakaninsa da shu'uba bai ce an shu'uba ko an na shu'uba ko ƙala shu'uba ba na'am eh abu eh na'am eh gashi nan zai kawo muku misali ai na'am ba da ma shi din ne ai shine tadlisi din karanta karanta baitin kamana wa minhu ay min min yana daga cikin tadlisil isnad ya ambaci sunan malamin sa kadai wannan shine ake kira tadlisul qat'i wato ana kiransa tadlisul qat'i wato adatun riwaya sigar riwaya kowace iri ce haddasa ce ko akhbarana ko makamanciyarta saqab ta fadi wato bi allam yadhkurha bi ambace ta ba misalinsa ibn hashram abinda aka rawaito daga ali ibn hashram ya ce mun kasance muna wajen sufyan ibn uyayna faqa sai ya ce az-zuhri sai aka ce masa zuhuri ne ya karanta maka hadisi sai ya shiru sannan ya ce sai ƙala zuhuri zuhuri ya ce sai aka ce masa kaji ne daga wajen zuhuri ya ce a'a wala min man sami'ahu min az-zuhri ba ma daga wajen wanda ya ji daga wajen zuhuri din ba haddathana abdul razzaq daga ma'amar daga zuhuri to kaga daga farko yayi tadlisul qat'i daga na biyu da aka sake gaya masa sai yayi tadlis yace qala ya kawo siga ko daga ƙarshe sai yayi tasrihi da cewa ga yadda isnadin yake taban ibnu uyayna an san shi daga zuhuri ko ba haka ba a ji tsakaninsa da zuhuri har da wasu guda biyu sai ya ji kunya ya faɗa ya faɗa haka saboda haka sai kawai ya ce az-zuhri tunda an san yana yakan yi tadlis sai ya ce az-zuhri to da yake ɗalibansa sun san shi sai ya ce azu haddathakum zuhri sai ya ce qala zuhri an gano shi sai ya ce sami'tahu min az-zuhri sai ya ce la wala mimman sami'ahu min az-zuhri sannan ya kawo wasita haddathana abdurrazzaq an ma'mar an zuhri to yin da yace az-zuhri yayi shiru to wannan shine tadlisul qat'i na'am Hmm. ya danganta ai akwai su a irin su ya haya ibn ma'in ba sa kyalewa su suna da wannan jur'a za su yi ma malami yan bin kwakwaf ne ba shi yasa shi ba yake cewa na ka na yi muku maganin tadlisin wa'annan ba dan zai tsaye da su ya tambaye su ya ce kaji ne sai ya tsayar da shi baka nan satin da ya wuce na kawo kisar abul fadl abu nu'aym fadl ibn dukai da jarabawar da yahya ibn ma'in ya masa yahya ibn ma'in yace ma ahmad ibn hanbal ni ko sai na jarraba abu nu'aym sai na jarraba shi na gani har yanzu yana da hadda ko ya maso mamantawa sai ya ce la tafa'al fa innar rajul fiqa kada kai fiqa ne har yanzu yace shi dai sai yayi sai suka je wajensa da Ahmad ibn Hanbal da Abbas ibn Abdul Azim al-Ambari ya fito daga gida ya zauna akan dakali suka zauna tare da shi akan dakali tun a lokacin nan akwai dakali wanzu an daina dakali an daina ko kujerun kwando ko suka zauna akan dakali tare da shi abbas ibn abdulazim ya zauna a kasa sai ya haibnu ma'in ya karanta masa hadisai goma biya san su sai rasha ɗayan sai ya jefo masa hadisi da ba nasa ba sai ce laisa hada min hadisi sai ya sake karanta masa goma ya sake jefa masa ɗaya ya ce laisa hada min hadisi ya sake masa goma ya sake jefa masa ɗaya ya ce laisa hada min hadisi sai ya gane jaraba shi yake ya ce kuma hadisi kaza ce na gaya maka wannan baya a cikin hadisi na sai da ya gama sai ya ce amma haza ya kalli imam ahmad fa haza wara'uka yamna'uka an tafa'al mithla haza kana da wara'u ba za ka yi ba wa amma haza ya duba abbas ibn abdul azim ya ce fa huwa asghar min an yaf'al haza yaro ne ba zai iya ba ya ce inna haza la fi'luka ya fa'il inna hadha la fi'laka ya fa'il sannan ya hambare shi da kafarsa da ya hambare shi sai da ya fado kasa da kan dakalin sai ya haibnu ma inni tattar takaddun sai yace wallahi wannan harbin ya fi mun duk wannan doguwar tafiyar tawa ya ji dadi da aka yi masa haka domin yace da ba dan nayi wannan ba bazan san cewa har yanzu haka yake ba eh to haka suke saboda haka sai malaman daliban hadisi suna da jur'a shi yasa kuma waɗansu daga cikin malaman suke mafaɗata kamar al'amash idan malaman hadisi in sun zo hakkar yake tura musu in ɗalibai sun zo yana da zafi na'am na ganin bari mutane sai mu tafi cikin tadlis wa minhu yana daga cikin tadlisul isnad a atfun yayi atfi wato akwai abinda ake ce ma wa minhu yana daga cikin tadlisul isnad atfun tadlisul atf fa an yadhkura haka zalika daga cikin tadlisul isnad ya ambaci lafaz ya ambaci haddathana wa fasluhu al-ismu tara wa fasluhu wa fasluhu isma dai ko wa fasluhu isma fara sannan yankewarsa ga sunan fara sai ya zo daga bayansa shine a shine ake ce ma tadlisus sukut kenan nan kaga a baitin ya gaya mana nau'i biyu na tadlis tadlisul af da tadlisus sukut tadlisul af shine wato ya kawo ya ambaci malami sai ce wal sai haddathani shu'ba wa sufyan qala haddathani inda ya kawo wa din nan haddathani kuma ga shu'ba ne shi ko wa din ya riga yayi muku tadlis eh yayi muku tadlisi shi bai ji daga wajen ma'tuf din ba daga wajen daga wajen al'atif din yaji daga cikin daga cikin sa kuma akwai tadlisus sukut sai ya faɗi sunan malami sai ya shiru sannan sai kuma ya ci gaba da kawo siga ya yi niyyar cewa ya gaya masa amma bai faɗa ba kar a ce ya yi ƙarya na'am wa minhu yana daga cikin tadlisul isnad atfun ay tadlisul atf misalinsa abinda aka ruwaito daga Hushain anna ashabahu cewa ɗalibansa ƙalulahu suka ce masa muna so ka karanta mana hadisi a yau abinda babu tadlis a cikinsa kada kai mana tadlisi yani ittifaki ne ɗalibai suka zo suka yi suka ce kada kai mana tadlisi yau sai ya ce to ku karba sannan ya musu imla'i ya musu shifta majalisi guda yana faɗi a kowane hadisi daga cikinsa haddathana fulanun wa fulan sai ya ce sun mai su kusur sannan sai ya kwararo isnadi tare da matini da ya gama sai ya ce na yi muku tadlisin wani abu a yau sai suka ce a ba kai ba ya ce na yi duk abinda na ce wa fulan ban ji shi daga gare shi ba na farkon ne kawai ce haddasa ni fulanun wa fulan to shi wa fulan din nan ban ji daga wajensa ba to shi ne ake ce mata tadlisul ab saboda atafi yayi na'am yana daga cikin tadlisul isnadi haka أن يذكر أن يذكر لفظ لفظ lafza حدثنا ya ambaci lafazin haddathana a bisa misali وفصله المسنى wa fasluhul isma ya kuma wa- wato a, da- da rabewar sunan malaminsa أي اسم أي اسم الشيخ wato sunan malaminsa anhu daga shi lafazin haddathana din قال bara ya zamanto ya zo a bayansa
وقال محمد بن سعيد muhammad ibn sa'id ya ce أن أبا حفص المقدم al-muqaddami abu hafs al-muqaddami كان يجد التدليس الشديد ya kasance yana tadlisi tadlisi mai tsauri يقول sai ya ce
سمعت sami'tu
وحدثنا wa haddathana ثم يذكر sai ya shiru ثم يقول sai kuma ya ce هشام بن عروة Hisham ibn Urwa الأعمش anil Amash wannan shi tadlisus sukut bai ga- bai ji daga wajen Hisham ibn Urwa din ba amma kaga ya ce haddathana haddathana sai ya shiru yace Hisham ibn Urwa anil Amash to bai ji daga Hisham ibn Urwa din ba Ah, a'a ana- na- na- nan ne karshe a'a sun mai sun mai kul hisham ibn urwa al-a'mash na'am wa kana su aha وكان أبو إسحاق wa- wa kana abu ishaq yaqul abu ishaq as-sabi'i yana cewa ليس أبو عبيدة ذكره laysa abu ubaida zakarahu ولكن عبد الرحمن walakin abd walakin abdurrahman ibn al-aswad الرحمن بن الأسود عن علي daga babansa وقوله fa qawluhu fadinsa عبد الرحمن abdurrahman tadlisi ne يوهم أنه سمعه yana ihamin cewa ya ji daga gare shi wannan ah, menene wannan wannan hadisi yana cikin bukhari fa hadisin ah, ijuni bi thalathati ahjar hadisin ibn mas'ud ijuni bi thalathati ahjar dan a cike ce laisa abu ubaida zakarahu walakin abdurrahman ibn al-aswad an abihi an abdullah ibn mas'ud sai aka ce in wannan ba tadlisi bane babu tadlisi a duniya kuma gashi yana cikin bukhari dan abu isaac tadlisi yayi saboda da yace laisa abu ubaida zakarahu walakin abdurrahman ibn al-aswad to abdurrahman ibn al-aswad din nan bai ji daga abu isaac bai ji daga gare shi ba tadlisin sukut yayi da yace laysa abu ubayda zakarahu walakin abdurrahman sai ga zai dauka kamar abdurrahman ibn al-aswad zakarahu an abi to wannan shi tadlisin sukut to sai mu tsaya a nan wajen insha Allah darasi na gaba za mu tashi akan wa kulluhu dhammu wannan shine hukuncin tadlis darasi zai zama to darasi na 16 kenan ko insha Allah a sati mai zuwa babu karatu zan yi tafiya amma sati na sama insha Allah za mu samu yi karatu insha Allah sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in